بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 17 ga watan rabi'ul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 6 ga watan february shekara ta 2015 wannan shine kaset na takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyat alharrani allah ubangiji ji kanshi da gafara wannan littafi ne da ke ƙoƙarin bayyana wato mas'ala da ke da alaƙa da aƙida ta alwala walbara bambance tsakanin yadda ya kamata musulmai su yi mu'amala da kuma yadda ya kamata su gujewa kwaikwayo da bin take-taken yahudu da nasara da maguzawa da ainihin jahiliya da sauran wato batattun hanyoyi da mazhabobi na mutanen da ba musulmai ba kuma wannan karatu ci gaba ne da karatuttukan da babban malaminmu a sheikh muhammad al'awwal adam al'albani rahimahullahu ya kasance yana karantarwa a wannan makaranta mai albarka ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a nigeria wanda dama malam din yana daga cikin ayyukan da ya tasa gaba shine karanta da littafan wannan makaranta ta ibnu taimiya littafan shi kanshi ibnu taimiya din da sauran ɗaliban da ya yaye manya-manyan malamai irin su ibnu qayyim da zahabi da makamantansu Allah ubangiji ya sa mu dace dan jama'a masu bin wannan karatu basu manta ba muna ainihin tattauna muqaddima wadda babban malami al-usad doktor Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal yema wannan littafi da ya tahqiqi muna karanta maudu'i da ya kiraya da suna al-mawdu'us sadis yace gaba ta shida a inda ya magana akan cewa wannan hani da shari'ar musulunci ta yi dangane da kwaikwayon kafirai to hanin nan ya shafi dukkanin wasu siffofi da aka san kafirai da su sawa'un waɗannan siffofi na da can ne ko ko na yanzu ma'ana in dai kafirai ne suka sanu akan yin kaza na ɗabi'a ko halaye ko al'adu ko sutura ko yanayin yadda suke bukukuwa ko tarurrukansu da can ne suke yin wannan abun ko ko yanzu ne da zamani ya tsawo suka ƙara ƙirƙiro sababbin abubuwa dukkanin waɗannan nau'i baki ɗayansu shari'ar musulunci ta yi hani game da kwaikwayon kafirai a waɗannan ainihin ɓangarori to muna cikin karanta wannan gaba ne sai lokaci ya kure mana za mu tashi a inda malam yake cewa li'anna hadhihi al-akhlaq al-hamida hiya min usul al-islam allati umira biha al-muslimuna saboda waɗannan ainihin halaye waɗanda suke abun yabo suna daga cikin tushen musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya umarci musulmai su koyi da su su lazumci aiki da su idan za a iya tunawa magana ce ta taso game da cewa akwai a yanzu a kasashen da ba na musulmai ba musamman a ainihin turai ta yamma kasashen turawa na yamma ba za ka iya inda kai mutum ne mai magana ta insafi ta adalci to ba za ka iya kore cewa waɗannan turawa sun kai matuƙa wajen fahimtar rayuwar duniya ba dangane da abin da ya shafi ilmomi na kimiyya da fasaha da ƙere-ƙere da tsarin birnantaka da ainihin bin doka da aiki da ƙa'idojin rayuwa waɗanda za su sa kowa ya yi abin da yake so ya yi ba tare da ya samu tsangwama ba ba ka iya musawa kafirai wannan cewa suna bin doka suna da tsare-tsare sun tsara makarantunsu da asibitocinsu da kasuwanninsu da gidajensu da garuruwansu ta yadda abin yana baiwa kowa sha'awa to sai wannan ya sa wasu daga cikin wawayen musulmai ko kuma waɗanda ba su fahimci asalin mai addinin musulunci ba sai suka waye gari wannan abin yana matuƙa burge su suna kyaran kasashen musulmai suna aibata musulmai akan cewa yanzu musulmai suna rayuwa ne babu musulunci kafirai su ne suke rayuwa a cikin musulunci inda malamin nuna mana cewa wannan mugun kuskure ne duk da ana samun ire-iren waɗannan ɗabi'u a ƙasashen turawa amma ai wannan ba yana nufin shikenan turawa kafirai sun shiga gaban musulmai ba a'a suna nan a matsayin kafirai kuma suna nan da mugayen aibobi waɗanda idan ka ɗaya ka kalle su ba kuma za ka ma ƙara jin sha'awar wannan abun ba domin a lokacin da suke waɗannan abubuwan su ne kuma mutanen da suke yin luwaɗi har suke ta kururuwa a duniyar nan cewa sai an halasta an yi yanzu wannan ma ɗabi'a musulmai ce su ne mutanen da suka yayata yawo tumɓur da suka fito da mata tumɓur suna manna hotunansu suna yin fina-finai na batsa da na ainihin phonography na zina da makamantansu duk ina waɗannan suke waɗannan su ne sha'ara ta ɗinsu da aka san su da su ina zalunci da suke yi a ƙasashen musulmai na kai farmaki da yaɗa cututtuka da yaɗa farfaganda a kafafen watsa labarai ina ƙarya ina wato tattalin arziki na zalunci da suka kawo mutane na jari hujja duk waɗannan halayen musulmai ne ba halayen musulmai bane waɗannan ina wannan ƙarya da suke ta demokaradiyya da yanci da makamantansu ina abin nan ta'addanci kisa mutum ya kashe kanshi ko ya kashe wani ya kashe ɗanshi ya kashe mata ɗalibi ya kashe malami a makarantar firamare duk waɗannan abubuwan kullum muna jin suna faruwa duk waɗannan yanzu su ma musulunci ne kaga babu magana mutum ya iddayin cewa wai ƙasashen turawa da amerika wai suna kan musulunci da kuma rabuwar da aka samu tun daga tushe na farko na al'umma shine wato gida iyali mafi yawan mata yanzu ƙasashen turawa zaka tara suna da 'ya'ya amma su ke rayuwa da kansu saboda mazajen sun gudu sun basu wataƙila ma mazajen ba na aure bane mazaje ne kawai na an zauna kawai an yi dadiro yanzu shi ma wata al'ada ce sannan ne a ƙasashen turawa cewa ba a yin aure aure wanda sai an je coci irin nasu an tabbatar da shi aure ne a shar'ance a'a kawai da duro ne a zauna a rayu a haihu bayan lokaci kankani ya kama gaban shi ya koma gun wata ya rabu da ita da haka suna cikin mu'anat mataye a kasashen turawa ina zubar da ciki a america irin cikin da ake zubarwa Allah kadai sai yawan su millions ne ake zubar da su a kowace shekara kaga duk waɗannan mugayen ɗabi'un idan ka kalle su to ba ma za ka ji sha'awan wancan abin da suke na bin doka ba suna na haka birjik sanannun abubuwa ne to a cikin wannan magana ce sai malam ya nuna mana cewa duk da cewa kafiran nan suna da waɗancan abubuwan amma ba su ne abin kalla ba ba mu da wani alheri da muke nema a wurinsu ya ce amma an samu daga cikin musulmai waɗanda wannan abun yake burge su suna yayata shi suna kallon hakan a matsayin wani abin a yaba wa kafirai musamman turawan yamma a kai kuma har suna aibata kasashen musulmai akan wannan shine sai malin ya ci gaba da wannan magana yake cewa li anna hadhihi al-akhlaqa al-hamidata hiya min usul al-islam saboda waɗannan halayen waɗanda suke abun yabawa ai suna cikin musulunci allati umira bihal muslimuna waɗanda aka umarci musulmai su dinga koyi da su hadha bil idafati ila annana la nusallimu bi anna tilka al-akhlaq al-hamidati alhamidata tujadu fi'lan bainal kuffari yace musamman kuma mu ka sani cewa inji malam nasirul aqal ba ma sakin mu ce mun yadda eh da gaske ne wai waɗancan halayen kirkin da ake faɗa wai da gaske ne a aikace kafirai suna da su kama yusawwiru hal mu'jibuna a irin yanayin yadda su waɗanda kafiran ke burge su suke surantawa lakinnaha mazahiru tujadu fi halatin kadai muna cewa waɗannan wasu abubuwa ne da ake samu a wasu hali ɗaiɗaiwa haka ba wai ko da yaushe ba ba su ne al'adar ba ba su ne tsarin ba wa fi afradin kuma wanda ake samu tare da wasu ɗaiɗaiwan mutane wa ma yashhadu bihi alwaqi'u abinda waqi'i yake tabbatarwa shine annal kuffar al'ana su kafirai a yanzu ammatu akhlaqihim fasida wa khabitha ɗaukacin halayensu na ɓarna ne mugayen halaye ne na macutan mutane mugaye wa ya kasuru bainahumul hasad akwai tsaba hasada ta yawa tsakankaninsu wal gadari da yaudara wal khiyana da ha'inci wal baghi da ainihin wato ta'addanci wal fasadi da barna wal kadhibi da ƙarya wal fujuri da kuma fajirci mugayen ayyuka wa ghairiha min ar-radha'ili wal fasadi al-akhlaqi da kuma wasu da dama daga cikin ainihin abubuwa na Allah wadai da barna da mugayen al'adu na ainihin halaye marasa kyau allazi yatazammaruna minhum hum wanda su kansu abin ya shiga musu damuwa suna cin suna jin damuwa su rasa ya za a yi sigar al'ummarsu akwai wani marubuci a Oswald Oswald Spalinga Oswald Spalinga alsa na faɗi sunan daidai mutumin ƙasar Jamus ne su darakta su suka yi kanta irin wannan sunayen yana da littafi mai suna The Decline of Western Civilization a ciki yayi takahul yayi bayani akan cewa babu shakka inda aka shekara 50 nan gaba to turawa ba su zama suna da wani ci gaba ba yace yanzu haka suna cikin magagin mutuwa ne ci gaban nasu ya bayyana abubuwan da yake gani a matsayin dalilan mutuwar wannan ci gaba yace saboda yanzu babu abin da suke illa kirkiran abubuwan da za su halaka rayuwarsu tun daga kwayoyi miyagun kwayoyi da ake sha da kuma watan lalata muhalli shine pollution ko ta hanyar dagwalan masana'antu da canza nature shine komai a ce sai an yi hybridin din shi kayan noma abinci dabbobi da komai ana yi ba a barin su sarai yadda Allah ya tsara su maimakon kaza ya kamata ta yi kwai talatin a wata uku sai a je a yi mata allura za ta yi kwai sittin misali an canza ɗabi'a ta to wannan canje-canjen da suke taima ɗabi'a ya ce da kuma ƙera makamai na ƙare dangi da suke wannan makamai suka gama ƙera su dole sai dai a kashe mutane da su waɗannan miyagun ƙwayoyi da ake sha za mutane za su can su ta haukatawa yi magana da kuma da kuma akan tahdidun nasal ƙoƙarin hana ɗabi'ar haihuwa da suke yi ta mutane cewa wannan duka ya saba ɗabi'a da Allah ya halicci mutane kuma matuƙar mutane suka ƙiyadda su haihu to suna nuna cewa ba sa son su samu ci gaba kenan wato suna so su karar da al'umma su kenan yayi maganganu masu matukar ban sha'awa kafiri ne dan uwansu kuma wannan maganganun gaskiya ne ma'ana wannan ci gaban na turawan yamma yana kan magagin mutuwa ne hatta idan zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw nahara abinda suke ci kenan ai kafin su an yi al'ummomi da suka samu ci gaba an yi waɗanda Allah ya ce ma lam yukhlaq mithluha fil bilad ba a taɓa yin irinsu a duniyar nan ba wajen girman jikinsu da ƙwarewarsu da sauransu waɗannan maganganun da ya yi da ƙarshe sai ya konkludin cewa to babu shakka turawan yamma su yi shirin sake sabon shiri na canza akalar tafiyarsu in ba haka ba su tabbatar sun faɗa wa barna to haka kuma an ka kalli halaye da ɗabi'u kama abin da muka faɗa na auren jinsi guda da yaya ta ainihin barna da nuna cewa babu wani abu da dan adam zai yi wanda za a ce Allah wadai duk abin da ya ga dama yi babu ma'ayir na rayuwa babu ruwan Allah da rayuwar mutane to duk wannan shine ke bayyana lalle kafirai suna cikin barna ne mabayyaniya ga hassada tsakankanin ɗaiɗaiwar su tsakankanin ƙasashen su tsakankanin al'ummomin su ga makirci ga ha'inci ga fasadi ga zalunci ga baƙaƙƙarya da alfasha da haka waɗannan abubuwan kuma su ne sha'arat su ne abin da aka gina rayuwa a kai saboda rayuwa ce ta maddiya rayuwa ce ta ainihin wato jari hujja waɗancan ɗaiɗaiwan halayen da ake samu su ne istisna'at su ne asalin abin da ake samu wato shi ne abin da yake bujurowa kamar da mu kuma a gurin musulmai kamata ya a ce waɗannan gaskiya da riƙon amana da ƴan uwantaka da kamewa da barin alfasha shine asali babu mamaki a iya samun wasu daga cikin musulmai ya zama sun zame akan wannan asalin to a yanzu da aka samu mafi yawan musulmai sun zame akan wannan asalin shine har sai wasu wawaye kuma a cikin musulmai suke tsammanin yanzu kafare sun fi musulmai wato sanin ya kamata to wannan shine kuskuren da malai yake ta ishara akai Allah ya shirar da mu shine sai yake cewa alladhina yatazammaruna minhuhum wato munayen halayen da su kansu suna jin takaicinsu daga cikinsu masu hankalin cikinsu da masu ilimi da marubuta musamman masu bincike akan halaye da ɗabi'a da zamantakewar ɗan adam za ga suna yawan yin rubuce-rubuce waɗanda suke nuna alhininsu da takaicinsu akan irin wannan hali da ake ciki misali a yayin da a musulunci ya zama mutum ana da bukatan ya zama a kowane lokaci ya taimaki mace a matsayinta na yashi ko matashi ko uwashi a matsayinta na yashi ya mata tarbiya Allah ya mishi alkawari na ainihin samun babban rabo manzo Allah ya faɗi falalar tarbiya ga yaya mata a yayin take matashi na soshi sun nuna falalar jin kai da tausayi da rangwanta mata da taya ta ayyuka da yi mata ainihin nasiha da makamantansu a yadda take sake mahaifiya dattijuwa na soshi sun don tabbatar da a yi mata biyayya a nemi aljanna ta karkashin kafata maturawa duka ba ruwansu da wannan suna wulakanta 'ya'ya ta hanyar sexual abuse da duka da makamantansu da barnatar da 'ya'yan tun daga kisa da ake yi na abin nan wato zubar da ciki da makamantansu sannan ba su san mutuncin mace a matsayinta na mata aure ba sun fidda ta waje tumbar tana yawo daga ita sai dan kamfai da rigar nono ga sanan kana gani kullum akan titana da a jaridu da talabijin da kan billboard da kan abubuwan da ake siya na kayayyakin masarufi matan aure ne ba wai karuwai ba wasu amma za ka ga ita ake sa tallanta a jikin pampers tana rike da yaro daga ita sai rigar mama sai dan kamfai kaga wulakanci ne wannan ga mace a matsayinta na mace uwa ga al'umma sannan ya gudu ya bata ko ya zalunce ta ko ya ci amana ta duk wannan ba wani abu bane a gurin shi sannan uwa ko da take tsohuwa ba ruwan shi ma da ita za a dauke ta ne a kai ta gidan aji tsofaffi ko ya ajiye ta ya dinga biyan kuɗi duk wata ko shekara na kula da ita da ranar birthday ɗinta ya aika mata da katin happy birthday da ranar kirsimeti yadda suke rayuwa kenan da haka suna cikin wato muguwar ainihin taɓewa ta al'adu da halaye Allah ya shirar da mu kaga irin waɗannan mutanen ba shi da wani alfanu mutum ya fara tunanin ma suna da wani kirki ballantana haye tunanin kwaikwayonsu shine sai ke cewa wa yaqluq mufakkirihim wa uqala'uhum wannan kuma abin yana yana takaici ga masu hankalinsu da masu tunaninsu wa muslihihim da masu neman kawo gyara a cikin su in kana fihim muslihuna in ma kenan da cikin sa akwai masu neman gyara fa yanbaghi lil muslimina al yawm malam nasirul akal yace dan haka ya wajaba ga musulmai a yanzu da muke magana a wannan zamani an takuna lahum shakhsiyatuhumul mumayyaza idan musulmai suna da ainihin wato personality din su suna da nasu halayen da yanayin su wanda yake mumayyaza ya bambanta da na saura wa akhlaqihim da kuma halayen su wa adatihim da al'adun musulmai at-tayyiba waɗanda suke masu kyau al-karima waɗanda suke abin yabo wa lugatihim al-arabiyya sharifa ya zama kuma suna da harcen su na harshen larabci wanda yake harshe ne mai daraja wa an yastamiddu zalika kullahu min shari'atihim al-islamiyya kuma waɗannan halaye da al'adu da shaksiya da harshen nasu duka ya zama suna ɗaukowa ne daga cikin shari'ar ta addinin musulunci wata take mai daraja wa hadayi nabiyihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma shari'ar manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa wa salafihim salih da kuma magabata na kwarai ya zama dabi'ar rayuwarmu da al'adunmu da halayenmu da harshen ma da muke magana da shi duka ya zama suna ta'allake ne da shari'ar musulunci alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata wannan shine salafiyancin da ake magana ko gashi karara ka duba ka ga hadda magana akan harshe shi kanshi na larabcin ina jin mutane su ita maganganun da mala albani Allah ya ji kanshi ya shayi gaba da cewa shi kanshi larabci sai an salafiyantar da shi ba za a bar shi yadda yake a hannun yan bid'a da batattu da zindikai yadda suka lalata shi din ya zama shi ma wani al'amari daban ba a'a salaf suna da nasu tsarin yaran suna da nasu ka'idojin suna da nasu manhajin game da karantar da harshen da kuma yin magana da shi Allah ya shirya da mu wama kana min simatil kuffar yau yace abinda ko yake daga cikin dabi'u da halayen kafirai a yanzu min adatin na daga al'adu wa taqalid da abubuwan da suke ainihin taqalid shine abinda suka taso suka ga iyayensu nayi wa azya da suturu wa anmati sulukin da salan dabi'a lifestyle fa alal muslimi an yatajannabahu qadar al-income ya ce wajibi ne ga musulmi ya guje mai waɗannan abubuwa gwargwadon iyawashi Allah ji kamalan Musa man shawi ba dan ya mutu ba ruwa ga irin jawaban da ya je dangane da sutura jama'a shine wannan magana da ita ce wajibi ne ga musulmi ya guje ma ire-iren waɗannan abubuwa da suka shafi halayen kafirai al'adu sitira salon rayuwa na kafirai gwargwadon iyawaka ma'ana ko da za a same kana yin wani abu daga cikin nasu ya zama kana yi ne bisa larura larura ce ta sa dole sai kai alal misali jama'a shine mala ya taɓa yin wani katu anan ya ce salaf ba su san in an sai fili ko an sai mota ko gida ce sai an yi takarda ba ba su san wannan ba amma yanzu sai muka samu kanmu a larura tura sun kakaba mana wannan ko kai da kanin uwarka ne kuka cinikin fili sai an yi takarda in ba ka ba ana nan sai wani bai ce ƙarya ne ko to mu ɗauka yanzu wannan larura ce ta dole shine kawai wanda we can't do without it a yanzu a irin salon rayuwarmu sannan kai jami'in tsaro ne wanda aka ce dole sai ka aske gemu kuma musulman wannan yanki suna da bukatar ka a cikin aikin tsaron nan don ka kare musu tasin martaba da nasu addinin ko to kai ne kaɗai ya halasta ka aski amma kawai kana malamin makaranta a sakandare ko firamare ko jami'a wani ma ɗan kasuwa ne zaman kanshi yake independent ne amma kuma kullum haɓa kana gaban wanzami wannan fasikanci ne dama sai kuma an zo an yi karatun ko an yi wa'azin mutane su ta ƙorafi su kawai so suke su da ana ana ana kwadan yan siyasa su ka a gaya musu gaskiya dan wannan hudu bana san da dama daga cikin usazai jiya da sauran mutanen gari ta ba sa wushi to munafunci ne wannan amma ran nan da aka zo aka yi magana akan yan siyasa kowa sai murna yake yana yayi kyau wannan bayani yayi kyau to kai da aka ma fada ka gyara naka sai ka fi cin moriya ka gyara naka fiye da an yi wa wani ya kamata mu gane wannan kai da aka maka fada ga ma gaskiya idan ka gyara ka ci more shi na ruwanka da na wani dan me zamu dauka yan siyasa ne kada suke da kuskure mu abin mu ci gaba a haka ka a faɗi laifukan mu haka ya kamata jama'a su gane wannan gashi malam yace wajibi ne ga musulmi yayi kokari iyayin shi ya gujewa dabi'u da al'adu da sutura da halaye da yanayin take-taken kafirai duk abin da yake na kafirai ne ka guje mushi Allah ya shirya da mu wa kazalika ma jaddadahu an-nasul yau ya ce hakanan kuma abubuwan da musulmai amin mutane a yau suka sabunta shi wa ahada suhu suka kirkiro min akhlaqil jahiliyati almazmuma daga cikin halayen jahiliya waɗanda suke abun kyama abun Allah wadai wa simatiha da siffofin mutanen jahiliya maguzawa wa a'rafiha da al'adun mutanen jahiliya wa taqalidiha da ainihin salon rayuwa na mutanen jahiliya wa asariha da burbushi ragowan abin da aka manta shi na jahiliya mutane suka suka taso da shi wa nahwi zalika da kwatankwacin waɗannan mimma yuhawilu alqawmiyuna wal wataniyuna daga cikin abin da ƴan kishin ƙasashe nationalist ƴan kishin ƙasashe da kishin garuruwa suke son sai sun raya shi alladhina yuqaddisuna al-awtan waɗanda suke girmama garuruwa fiye da Allah shine yana magana ne musamman a ƙasashen su na Larabawa irin kasashen misra da suriya da sudan da maroko da makamantansu yanzu akwai wata da'awa tun shekaru hamsin da suka wuce ana ta kururuwa ainihin wato al'uruba larabci kawai al'uruba larabci an raba al'umma zuwa al'ummatul islamiyya da al'ummatul arabiya larabawa al'umma daban musulmai al'umma daban wai mu waɗanda ba larabawa ba amma musulmai mu daban ne da su da haka suna ta ruruta muqaddasat abubuwan da ake girmamawa na ƙasa tun daga ranar yancin ƙasa shi'arat tutar ƙasa abin nan taken ƙasa komai da ya shafi ƙasa ana girma shi fiye da na addini kuma wanda duk ya mutu don sanadin kare ƙasa ya zama shahidi ana girmama shi za a mishi national burial za a ɗaukake shi fiye da wanda ya mutu don kare addinin Allah shi ba ma a jin labarin shi ana ganin ma shi waɗan ta'adda ne ma shi ya cika ma zangayi ne da ainihin mugun kishi wanda ya wuce misali da ya ce waɗannan abubuwan da irin waɗannan mutane suke ruruta su suna yayata su tunawa da ranakun ƙasa da ɗaukaka ƙasa ɗaukaka ainihin wato ɗan ƙasanci fiye da musulunci ya ce allazina yuqaddisuna al-awtana wanda suke ganin wato ƙasashen su wani abu ne mai alfarma da bai kamata a taɓa ba wal ba'asiyuna da ƴan hizbul ba'as ƴan jam'iyyar al-ba'as wa nahwuhum da waɗansu ainihin waɗanda ba waɗannan ba ihya'ahu abinda suke son sai sun raya wa nasharahu bainal muslimina suna son su yada waɗannan ainihin abin tsakanin musulmai ta hata shi'aratil asala karkashin wato shi'ar shine kaman tambari ko kururuwa ta al'asala komawa ga asali wal qaumiyya da dan kasanci wal wataniyya da kishin kasa wa ihya'i turas karkashin cewa bari a bari a raya al'adu wanda suke sun bace wat taghanni bil amjad da kokarin rera abubuwan yabo abubuwan da aka gada na tafarkin su ko kasashen su wal fakhru bil athar da yin alfahari da burbushin ragowa abubuwa me kon balarabe ya dinga alfahari da musulunci sai ya dinga alfahari da wai shi balarabe ne shi jikan adnano ne shi bayamane ne shi kaza ne shi ga irin al'adunsa yana so ya koma kawai na al'adun ya manta da musulunci wa na'u zalika min ash-sha'arati allati la mustanida laha min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kwatankwacin ire-iren waɗannan ainihin abubuwa da ake yayata su waɗanda ba su da madogara a cikin littafin Allah ko sunan manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallama kullu hadha yadkhulu fi an-nahy an sunan al-jahiliyya al-madhmuma shar'an dukkan wannan yana shiga cikin abubuwan da aka hana na sunnonin jahiliya wadda shari'a ke kyamusu wa in albasuhu libasa taqaddumi wal madaniyya koda kuwa an sanya mashi rigar ci gaba da wayewar kai yana nan a matsayin maguzanci ne al'adu ne munana tafarki ne na ainihin zamewa iddi'a'at ne waɗanda suke ba su da tushe kuma shiga addinin musulunci kamar a nan ƙasashen ne sai ka ga abubuwan da ake yi ana so ne sai wai sai an raya al'adun ƙabilu ƙirƙiro kanibal iri-iri gashi nan bikin kalankuwa na wasu al'adu na kafirai da maguzawa bikin ainihin shara da ake yi da ire-irensu a garuruwa da ƙasashe a arewaci da kudancin Najeriya duk irin wannan abubuwan su ne yake ishara zuwa gare su Allah ya shirya da mu al-mawdu'u as-sabi'u malan nasir al-aqal yace mawdu'i na bakwai a cikin wannan muqaddima mata yubahu tashabbuhu bi ghairi al-muslimina yaushe ne ya halasta za a iya halasta wa mutum musulmi ya kama da waɗanda ba musulmai ba بما أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس da yake shari'ar musulunci ta zo ne da abubuwan da suke wato sun zo ne don su gyara mutane wa islahihim da kuma kawo mutane gyara wa tamayyazat bil yusri was samaha kuma shari'ar musulunci ta sani cewa tana da sauki da kuma rangwame wa taqdiril masalih kuma ta sani akan cewa ta gini ne akan wato auna maslaha auna meye yafi dacewa kafin a aikata wa daf'il madar da kuma kawar da barna fa inna fiha la darurati ahkaman da haka shari'a musulunci tana da hukunce hukunce da suke zuwa dan kawar da larura musulunci ya haramta mushe amma wata rana sai a samu ya halasta saboda larura musulunci ya ce kaza sai a samu wata rana yayi wani istisna'i larura tana bada istisna'at kamar yadda aka sani a shari'a sai ya ce tukhrijul muslim min alharaji hina ma yaqa'u fi waɗannan ainihin hukunce hukunce su fitar da musulmai an yi sai dan su fitar da musulmi daga ainihin wato kunci idan ya samu kanshi a cikin kunci din fa innal muallifa ko karkashin wannan ne shi malam ibnu taymiya ashara ila amrin muhimmin yayi ishara zuwa ga wani al'amari mai muhimmanci fi ma ya ta'allaqu bi mas'alatin nahyi an tashabbuh dangane da abin da ke da alaka da hani da kama da ainihin kafirai a tashabbuhi bil kuffari wal a'ajib hani na wajen kama da kafirai da ainihin maguzawa wa nahwihim da kuma kama da makamantan waɗannan kafirai da maguzawa fa huwa bada an assala al qa'ida shi ibn taymiya bayan ya kawo ka'idojin nan ya assala su ya kafa su zakara anna la hastisna'un ya ambaci cewa wannan ka'ida tana da togaciya akwai yinda ake ainihin togace ta fahuwa yadhkuru anna almuslima idha wajahathu halatu ya ambaci cewa shi musulmi idan ya samu kanshi a cikin wani yanayi ya tsarru ma'aha ila tashabbuh bil kuffar halin da a irin yanayin da zai zama ya tirsasu zuwa ga neman yin kama da kafirai fa innahu yajuzu lahu zalika cewa hakan ya halasta gare shi fi hududid darura da gwargwadon wannan bukata wa yadribu lidhalika masalan fa yaqulu sai ibn taymiya da kanshi ya buga misali yace wa mithlu dhalika al-yawm yace misalin wannan a yau yau din shekara fa 700 kenan ko law annal muslima bidari harbin da musulmi zai samu kanshi a wata ƙasar kafirai waɗanda ake yaƙi da su au dari kufrin ghairi harbin ko ƙasar kafirai amma ba waɗanda ake yaƙi da su ba lam yakun ma'muran bil mukhalafa lahu to a can ba a umurce shi da cewa dole sai ya saba musu ba fil hadiyi zahiri a shari'a ta bayyana ba a sutura ko magana ba amma dole ya saba musu a cikin aqidar shi da abin da ya kudirci lima alaihi fi zalika min ad-darar saboda abin da zai iya samun kanshi a ciki na kunci idan ya ce dole sai yayi fito na fito da su wajen saba musu har a bayyane tunda su ne ke da galaba a wajen kasar su ce shine ainihin wato bako bal ibn tamiya yace kai ba ma haka ba qad yustahabbu lirrajuli yana iya zama ma mustahabbi ga mutum aw yajibu alaihi ko ya wajaba akan mutum an yusharikahum ahyanan yayi tarayya da su wani lokaci fi hadihim adh-dhahir a cikin shari'arsa ta bayyane idza kana fi dhalika maslaha diniya idan ya zama a cikin haka akwai wata maslaha ga addini min da'awatihim ila ad-din kaman kiransu zuwa ga addini walittila'i ala batini umurihim da kuma iya leƙa sirrorinsu don ya ainihin gane ya ya kamata a yi wajen musu wa'azi ko yaƙarsu ko kare kai daga sharrinsu da ikhbarin musulmi na bezalika don ya ainihin sanar da musulmai sirrorinsu au daf idararin anil musulmi na ko kuma kare musulmai daga ainihin wani barna ko cutarwa da ta taso daga gare su wa gairi zalika min al-maqasidi as-salihah da wani waɗannan daga cikin ainihin wato abubuwan da suke manufa ce ta gari ibn tamiya ya wannan magana a cikin littafin za a tare ta can gaba a shafi na 280 da ainihin wato biyu ma'ana kamar da muka faɗa a rannan cewa idan mutum yana zaune yanzu a cikin kafare inda kafare suke na farko da ya kamata mutum ya sani cewa asali bai kamata ya zauna a cikin kafirai ba akwai hadisi ingantacce da Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Tabarani da ainihin diya'ul maqdisi ma fitar da ta a cikin mukhtara wannan hadisi ingantacce ne cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata sariya karamar runduna sai ta kaiwa suka fare farmaki lokacin da wannan runduna ta je sai ta tarar da wasu mutane suna cikin sujju suka ji labarin ga musulmai nan zuwa ashe musulmai ne su ma a cikin garin kafirai sai aka tarar da su suna sallah suna cikin sujuda sai waɗannan musulmai da suka suka kawo farmaki suka bi suka kakkashe su suka ce waɗannan din da aka yi so suke kawai su samu wato kariya da wannan sujuda da ya bayyana cewa musulmai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo ga mai sai yake cewa ni na barranta daga duk wani musulmi da yaje zauna a cikin kafirai iya wannan hadisin ya inganta abinda bai inganta ba cikin hadisin shine cewa wai annabi ya bayar da diyarsu wannan bai inganta ba kamar yadda malamai suka haƙaƙe tun daga kan ibnu hajarin har zuwa malam nasiruddin albani Allah ji kansu gaba daya to a shahidi shine aga manzo Allah sai yace babu ruwana da musulman da zai zauna a cikin kafirai karkashin haka shine bai kamata a ce yanzu musulmi kawai sai ya tashi daga inda musulmai yan uwan shi suke sai kuma anguwa ko gari ko kasar da aka san ta kafirai bace yaje zauna a can dan yin kasuwanci ko aikin gwamnati ko sana'a ko makamancin haka amma bukatu na iya kai mutane kasuwanci ziyara kamar wanda yake dan uwa a can da kuma dan uwa kafiri ba a ce karkai zumunci da shi ba ko ko kuma irin yanzu zuwa karatu kasashen nan na kafire kafire bakake irin yan China din nan jama'a wanda ma ba ruwan su da Allah irin America wannan irin mutanen kasashen turawa za kasashen mutanen kasashen mu na Afirka da Asiya da sauran Larabawa duka ta ake dunguma kasuwanci karatu har abin nan ma neman magani da makamantansu to idan irin wannan ya kai ka ka je ka dawo sai ka samu kanka a wani wuri wanda kana cikin wannan kuncin kai ko a nan kasan ma na san a nan garin Kaduna an yi lokacin da akwai anguwar da musulma ba ta shiga da hijabi bayan lokutan da aka yi rigingimun na zamanin Obasanjo da aka yi ta rigingimu fada lokaci ba lokaci aka nuna na akwai anguwar da musulma a garin Kaduna wala ba ta iya shiga da hijabi in ko ta shiga ta iya fuskantar kowane wulakanci to kaga irin wannan in za ta shiga ko kana musulmi za ka shiga sai ka yi shigar da ba za a gane ka ba kar ka yi abin da zaka zaka arra da kanka ga ainihin wato wulakanci ko rayuwarka ta shiga cikin hadari shine abin da ake cewa amma za ka yi wannan abin ne gwargwadon larura kuma da mun su larurori ana kaddara su ne bi maqadiriha gwargwadon abin da ya zama shine ba za ka iya haƙura da shi ba wato ba za ka iya fin ƙarfin shi ba sai ka gegar larurar shi ta ƙasashen waɗannan kafirai idan mutum ya samu kanshi a wajen babu laifi a irin wannan wurin don an ga mutum da kot ko wata muguwar shiga wadda ba ta musulmai ba ce to wannan kaga shine amsa game da hukuncin ina hukuncin musulman da ke rayuwa a ingila ko america ko ina da muke ganin su da irin wannan shigar da muke jin muna kyamata wannan shine hukuncin su cewa da gwargwadon larurar da suka samu kansu ne suke rayuwa zaka iya ganin wani ma mai wa'azi ne a cikin su ko limami ne ko mai musuntar da kafirai ne amma sai kuma irin shiga kafiran shi ma yake ka gani kenan to saboda shi a can dole wannan shiga ita ce yadda ake yi ina fata mun fahimci wannan kamar anan kasashen namu ne akwai shigar da idan mutum ya yi ta a wani wuri za ta iya zama ba karɓaɓɓiya ba ce amma yi ta wani za ta zama karɓaɓɓiya kamar a nan ƙasashen hausa a tamfa bisa ga al'ada suturan mata ne to da wuya a ga yanzu ba haushe ɗan arewa da atamfa ba tare da an kyare shi ba ga sa atamfa za a iya kyare shi cewa yana shigan mata ko yana yin ɗan daudanci ko makamancin haka amma idan ka je ƙasashen yarbawa south west za ka iya ganin gwamna ma da atamfa ko za ka iya ganin limamin juma'a ya shale shi farisal ya zo yana hudu ba babu kuma wanda yake gani bai kyauta ba saboda su kuma al'adunsa sun yadda da haka to kaga ashe abin yana da alaka da sai mutum ya zama da kan gado wajen ya fassara abubuwan yanzu anan ka kasanta a ce a ranar juma'a kai a galiman da da wani leshi haka zama irin na irin na mata masu kuɗi din nan ya ya ya ya sha abin nan dogon riga ta leshi ai zaka ga mutane za su dan gaskiya liman bai kyauta ba ko da dai ba a ce ba zai sallan nan ba sai an ta guna guni ko a ce wani irin shiga ne liman yake mana haka amma a can babu komai daidai ne to haka gwargwado gwargwado kama a kutsashen da har yanzu maza na daura zani irin mutanen ƙasar yaman zani suke daurawa maza ba laifi bane a wajensu amma anan mutum ya daura zani yana yawo kai ba abin nan ba ina fata mun gane wannan kai ba dan da ba a ganka daura zani to na'am na'am na'am na'am ito anaba a baya an yi magana akan cewa wannan larurori suna da alaka da abin da babu nassi ne akan haramcin shi wanda yake da nassi akan haramci tabbata yana nan akan nassi wanda haramci ya zo kuma hadda bayani akan wata azaba ko ukuba wannan babu sassauci game da shi ba za a ba mutum fatawa kai tsaye ce kawai shikenan ya halasta wa kanshi haka ba ai sai ya ce alhadayu zahir wato abin da yake ya shafi zahiran abin da suke yi shine kaman zama a wuraren zamansu ko cin abinci a irin wurin cin abincinsu misali za ka iya yanzu idan ka je ƙasashen turawa kana son sai ka ci abinci dole kuma za ka ci abinci aiko musulunci ya hana cin abinci a inda ake sai da giya amma da wuya ka je kana yawo a birnin london ko farisa ko makamantan su ka samu inda ake sai da abinci kuma ba a sai da giya za ka sha wahala kafin ka samu to idan baka san waje ba dole haka za ka haƙura ka ci amma kaga ai kai ba ka sha giyar ba tunda giya akwai nasi akan haramcinta to haka misali musafaha da mata da ire-iren su sai ga musu ni al'ada na da addini na ya hana ni su kuma su ci gaba da yin abin su Allah ya shirye da mu na'am na'am eh bai kamata musulmi su baka fari su mamaye wuri ba in haka ta faru sai ku tashi ku bar musu wurin idan ya zama ku ne yanzu kun zama minority ya zama yanzu ku ne a tsakankanin su kenan dama ku in kuna zaune bai kamata a basu su zauna a tsakankanin ku ba asali in shari'a musulunci yake kafirai in suna gari idan ana da kafirai a gari ware musu anguwarsu ake yadda kaga tsarin musulunci tun a Madina Banu Quraiza da Banu Qainuqa da wane ne waɗannan Yahudawa angonin su daban ne can gefen Madina tun kafin ma a kore su karanta akamu janayiz na malal albani ya magana akan waɗannan matsalolin game da inda yake magana akan koyi da kafirai din nan wajen wajen sharuɗan sutura mata da yace kace kamar ta kafirai na'am jilbab na watan muslima na'am a cikin jilbab na albani ba akamu janayiz ba yayi magana akan cewa tsarin rayuwa shine kafirai a musu angosu daban kuma ko anan kasashen da haka ake yanzu ne da al'amura suka lalace mana da duk kasar zariyar nan baka samun kafiri sai usasa kuma usasan nan lokacin wani kaman wani kauye ne da sai ka sai kai niyya kaman za ka yi tafiya ba kaman yanzu inda yake anguwa bane duk Kano ba za ka samu kafiri ba gaba ɗaya a cikin badalar Kano sai ka fito inda ake ce ma kundila a yanzu da nan ne angosu kafirai wanda suke ma'aikata ne da sauran wato ragowar turawa kuma kamantansu to nan suke zaune amma ba a barin su cikin angon musulmai kawai a sai musu da fili ko gida ko a ba su haya ba a yin wannan yanzu ne al'amura suka lalace mutane babu ka'idar shari'a sannan kuma babu tunani a gundaɗewa musulman shi sa haka ya faru daka idan musulmi ya samu kanshi a wata anguwa wadda da ta musulmai ne yanzu kafirai sun yi yawa har sun galabaci musulmai to mafi a'ala shine sai sai da gidan shi kuma cikin wanshi musulmai yafi mai zaman lafiya ina jin ko a dabi'a rayuwa ya kamata ya fahimci haka domin za a iya gurɓata mai tarbiyyar ƴaƴan shi kuma ran da duk wani rikici ya tashi to baya cikin aminci sannan idan aka zo irin haka an aka zo gamawa da su an aka musu farmaki har da shi a ciki sannan su da kansu za su iya kai mishi farmaki kuma kaga ta ko ina ba shi da riba kenan zama a cikin su tunda kuma yana da alternative yana da yadda zai ya canza dan me zai ci gaba zama a wajen su Allah ya shirar da mu na'am shine aka ce larura za a kaddara ta da gwargwado ne ba za a bashi fatawa ta kai tsaye cewa diya yi wannan ba amma idan ya samu kashi a cikin wannan kuncin zai iya ba kanshi wannan fatawa zuwa inda zai fitar da rayuwar shi daga wannan kuncin jama'a ku gane ita fatawa ba a sakin ta kamar yadda ake sakin nasi ana barin ta ne cewa ga ka'ida larura ana gudanar ta gwargwado ne haka idan mutum ya taho daga wani gari misali a irin nan kasashen namu a ce ana wani rikici Allah shi kyauta ka fito daga kasashen kafirai zaka da kasashen ku na musulmai sai kaga ana ainihin wato yanka ko kama musulmai ko cutarwa zaka yin wani abu da zai sa a kasa gane kai musulmi ne zaka iya yi tun daga shi Qur'ani ya bayyana karara illa an tattaqu minhum tuqa sai in kun tsoraci wani zalunci Anas dan Maliku an taba sashi ba Anas ba Amin amma ko ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin munin wannan ya wuce ai munin sanya cross a wuya ko to da haka idan gwargwadon dai larura gwargwadon larura wanda take in baka yi ba zaka iya fuskantar hadari ga rayuwarka ko ga ainihin addininka gwargwado Allah ya samu dace shine sai mala yake cewa ويشير ثم يشير إلى أنه في دار الإسلام لا يجوز شيء من ذلك sannan sai yake ishara izuwa ga cewa a ƙasar musulunci kam to duka wannan bai halasta ba idan kana ƙasar musulunci bai halasta ba ko misƙala zaratin ka ce bari kai wani kama da kafirai don neman wata ainihin bukata ta rayuwa li'annaha shuri'at fiha al-mukhalafa saboda ita ƙasar musulunci an shar'anta saba wa kafirai a cikinta wannan magana zamu zo mutunta ta anan gaba insha Allah wa alaihi malam nasir a ƙarshe ƙarƙashin wannan fa bi hadhihi shurut wal muhtadarat wal muhtarazat wal masalih allati dhakaraha al muallif ƙarƙashin waɗannan sharuɗa da waɗannan ainihin wato ababan lura da masalih waɗanda malam ya ambata ibn taymiya yumkinu lil muslimi an yatashabbaha bi ghairi al muslimina zai iya yiwuwa kenan ga musulmi ya kama da waɗanda ba musulmai ba li tahqiqi maslahatin kubra don ainihin tabbatar da wata maslaha mai girma, au daf'i madarratin uzma ko kare wata barna wata cutarwa mai girma, wa udifu ila zalika yace za a iya ƙarawa izuwa ga wannan, Allah yusahiba fi'lahu hadha istihlalu muharram. Kada wannan aikin nashi ya zama ya tafi tare da halasta haram, shine kamar misalai da muka yi, au tarki wajibin ko barin wani abu na wajibi au ikhlalin bi aqida ko kuma yin wato sassauci yin rangwame ko yin ainihin wato wasa da aqida shi ta musulunci ma'ana ya zama ya da takatsantsan kwarai game da abin da zai kada kawai dan an faɗi wannan ya ga cewa to ya samu lasisi na ainihin halasta wa kanshi abin da zai je daga ƙarshe ya zama dan uwan kafiran kama annahu yanbaghi lil muslimi alla yusafira ila biladin ghairi islamiyyatin li ghairi darura kamar yadda hakiki kuma bai halasta ga musulmi ya yi tafiya tattaki zuwa wata ƙasa wadda ba ta musulmai ba ba tare da larura ba wa maslahatin kubra ba kuma tare da maslaha babba ba da anna zalika yuqi'uhu fi mukhalafatin shar'iyyatin kathira saboda wannan na iya aukawa da shi zuwa ga saba wa shari'a akan abubuwa da dama inda ta'amulihi ma al-kuffari yayin mu'amalanta shi da kafirai babu shakka wannan duk mutumin da ta zuwa ƙarshen turawa ya san wannan in dai ka je to sai dai Allah ya kwace ka kawai da gwargwadon imanin ka da gam da katar da Allah ya maka amma ko kai waye sai ka samu kanka a cikin mukhalafat masu yawa tun daga wasa da sallah da ainihin wato mu'amala da mata din zama a cikin mata kai mafi karancin abu shine ka daina ganin munin barna na san wani mutum da anan annan jami'ar Ahmadu Bello yake ya taba tafiya wani ƙasa zuwa karatu yace wallahi a cikin garin da yake gabaki ɗaya garin za a samu mutane sama da dubu talatin a garin misali karamin ƙauye ne haka university village ce babu masallaci gaba ɗaya shi kaɗai ne a jami'ar musulmi wala ɗalibi wala malami da kan yana so ya sallah sai ya shiga mota ya tafiyan kaman kilomita ɗari da hamsin da aka bai zuwa sallah sai sati sati ta juma'a juma'a kawai yake shiga wannan jirgin ƙasa ko mota metro ya tafiyan kaman kilomita ɗari da hamsin a ƙasar spain ne sannan ya je ya samu sallar juma'a maganar jam'i kam ka kaga bai taso ba kai da za ka jam'i kuma shi ba wa'azi ya je yi ba ya je yin digiri ne kawai na boko kaga irin wannan an banda larura ne kai mutum wannan wajen a ce kai kaura ko ka koma zama can akwai irin wannan wuraren da dama waɗanda ma ba a taɓa jin labarin musulunci ba waɗanda in ka je kana sallah tsaya da yana kallon ka za a yana kallon ka wai me kake yi a nan cikin Najeriya ma akwai ku tambayi darakta gashi nan su ne suka yawo kasashen duniya suka ga abin da suka gani akwai inda in ka je sai dai ka samu wani dan kwana fa ka laɗe kai sallah ba kai ma baka so a ganka to ka ji ma sai ka ɓoye za ka yi sallah saboda ba wanda ya san kasa sutura ko sallah kake yi ko kuma bari abu ne dai wato zaka ga wani al'amari ne yadda muke mamaki haka haka su ma suke mamaki wa ko wanda duka sallah suke yi su ma mamaki suke kaga baka da bukatar zuwa wannan kasa saboda imanin ka yafi komai daraja a gare ka baka da abin da ka mallaka mai tsadar imani amma idan larura ta kai ka shine mutanen ka al'ummar ka sun tura ka je ka koyi wani ilimi ko je kai mana kasuwanci ko je kai mana wakilci a wurin wani taro ko makamanci haka sai ka je ka iya abin da za ka yi ka dawo da ka je ka gama ka dawo abinka amma yadda mutane suke yanzu mutum ya tashi ta kanas ta kano ya koma canada ko america ko wani ƙasa can cikin tsibirin cyprus ko makamanci haka wai ya je aiki aikin gwamnati ko ya je ya karanta a jami'a ko ya je ya kasuwanci ko kuma ya yi ƙaura wani ma ya canza jinsi ya shi gaba ɗaya da ƙasashen musulmai larabawa sun fi mai wannan rashin hankalin to wannan gaba ɗaya shirme ne jama'a bai da wani amfani je ka haifi ƴaƴanka a cikin ƙasashen baƙaƙen arna waɗanda suke ba su san Allah ba su canza maka tunani ƴaƴanka su taso akan wata sira wadda take ba irin ta addinin da kake yi ba sai zama kawai musuluncin ka suna ne kawai wasu har sunayen ma canzawa suke sai ga jin mutane musulmai suna sawa ƴaƴansu sunayen kafirai sunaye kaji mutum suna yayin shi Rose da Susan da Messi da makamancin haka tura da Larabawa nan suna yin wannan abubuwan haka wannan jama'a malam yace haramun ne haramun ne kada'an mutum kawai ya tashi ya tafiya zuwa kasashen da ba na musulmai ba ba tare da larura ba sai da larura to muna karame ta laruran nan ana kwatanta ta ne da gwargwadon bukata Allah ya shirya da mu na'am gaskiya ne eh fil jumla kawai ka yadda na'am ajiko na'am ajiko komai halal ne da abin da kuma eh kakaji eh dadin duniya akan dadin lahira kakaji duk wannan kuma shine larurar su in kar karanta tarihin hijira da larabawa suka yi suna nan zankame a latin america tun daga brazil cuba argentina da kuma ita kanta america din united states da kuma kasashe irin na faransa musamman inda shi darakta ya je germany akwai mutanen turkiya da yawa da 'yan iraki da 'yan suriya da 'yan lebanon suna nan zankama a wannan kasashe a faransa a birtaniya da makamantansu suna nan fa da dubbai wani wurin ma har an yi recommending ɗinsa a matsayin cewa su ma yawansu ya kai a basu a san da su a basu indijin da sauransu to duk me ke kai su dalilin na farko shine kasashen su akwai wahala kuma na rantsi da Allah sun fi mu jin daɗi wa ki ma magana ba sai ka rantsi ba mu mu ce mene kenan sun zaɓi daɗin duniya da suke ji a ƙarshen turawa ala hisabil muru'a wa din wal akhirah at the expense of rayuwarsu ta duniya mutuncinsu da addininsu da al'adunsu da kuma at the expense of rayuwar lahira kaji da kanshi yake faɗa bai saban da ya gaya wa Allah ba na farko ƴaƴanka da zaka haifa za su taso ne su je makarantun turawa a sa musu al'adun turawa a sa musu ɗabi'a da san turawa da kyamar musulunci kai ne kadai kake da ɗan ragowan wannan aƙidar in ka mutu ka basu shikenan shikenan sun zama turawa ka ba turawa su shikenan kai barna kuma an ce ya koma kasarsu ba ya ce kasarsu babu dadi kuma nan din ma babu dadi domin duk wannan abin da kake kuma akwai racism ana nan ana kyararka ana cewa nan ba kasar ku bane kai ba ko ne in wani abu ya tashi a auka maka ko makamancin haka yanzu bayan an yi wannan rikicin na Charlie Hebdo haka aka yi ta auka wa mutane ana cutar da su ana kashe su ana zalunta su ana kona musu gidaje ana musu sace-sace a kasashen jamus din an yi wannan a garuruwar dama a jamus da ainihin wato abin nan polanda da, da, da, da, da hungary duka an yi waɗannan duka kamar reaction na abin da ya faru ga waɗannan masu zane-zane a charlie hebdo da ka kullum kana ƙarƙashin an yi subjugating ɗinka an sa maka ba ka da tunani naka na kanka kuma baka ciri ba kome ba kuma wani abin da zai baka takaici shine in sai gama wannan aikin gaba ɗaya kadara yayi ritaya ya dawo ƙasarsu sai ga bai fi mutanen da ya bari a nan ƙasar su arziki ba zai zai tare da sa'o'in rayuwar shi waɗanda suka yi karatun bokon tare sun yi arzikin da yake cewa babu a nan akwai su da dama za ga mutane sun je kashin turawa sun yi aiki sun dawo waɗanda suka bari a nan sanda aka gama digiri ɗaya suka tafi sai tare da su su ne masu arziki su ne manyan mutane shi kuma ya dawo yanzu gaba ɗaya ya zama jimagi a cikin al'ummar shi ba shi cikin tsuntsaye ba shi cikin dabbobi Allah ya shirya da mu jama'a da ya kamata lalle mu shiga cikin tattayin mu mu gane cewa inda kake ku kafi ko yanci a nan fiye da ko'ina inda ake addini na gaskiya ya fi maka mutunci fiye da ko'ina na wace rayuwar duniya in ka mutu ba shi kenan ba in baka tarar da wannan daɗi na dindindin ba meye wannan duniya za a tambayi kafiri ranar kiyama a ce hal marrabika khairun qattu duk daɗin da zai zai ce ma marrabina khairun qattu zai ce bai taba jin wani daɗin duniya ba kamar da kuma za a tambayi mumini a ce hal marrabika sharrun qattu ka taba jin wani bala'i duk wani sha a duniya zai ce ne ma man rabe na sharrin katsu ya manta ga baki daya ko a nan duniya kalla ka ga mutumin da ya sha wahala in ya samu kuɗi sai manta da wahala haka kuma duk wani kuɗi da arziki da mukamin da mutum ya rike wala wani aka sauke shi daga mukami bayan sati biyu zaka ga kaman bai taba rike komai ba saboda bala'in da ya shiga ku jira ku ga waɗannan da muke fata a sauke su kwanan nan idan za su sai ya ga mutumin da ka san wallahi bai taba samun ko kwandala ba saboda bala'in da zai auka bayan ɗan ƙanƙanin lokaci to haka rayuwa take Allah ya shirar da mu shine sai malai yake cewa al-mawdu'u haka ne kuwa as-saminu ko eh as-saminu mawdu'i na takwas gaba ta takwas fil a'yadi wal ihtifalati al-bid'iyya ibn taymiya yayi magana game da bukukuwa da tarurruka na bid'a a'yad shine biki wanda yake maimaituwa ihtifal kuma shine biki wanda za a taru musamman don yin wani abu na musamman albidiyya wanda suke na bid'a wanda ba su da asali inna mas'alatul a'yad yace lalle abin da ya shafi idi bukukuwa wal ihtifalat da tarurruka albidiyya wanda suke na bid'a min ashaddi wa akhtari ma tasahala fihi almuslimuna na da gaskiya abu mafi tsanani mafi kuma hadari wanda musulmai suka yi sakaci game da shi ba'dal qurunil fadila bayan ainihin wato waɗannan zamunna na uku na farkon musulunci masu falala faqad sara kathirun minhum ila tashabbuh bil umam al ukhra bayan wannan zamuna sai aka samu kafirai sun musulmai sun yi gaggawa sun fara kamantakekeniya da kafirai fi ayadiha wajen bukukuwan kafiran wahtifalatiha da kuma abubuwan da kafirai suka saba yi na murna fa ahdatha ba'duhum bid'atul bid'atul ihtifal bil mawlid an nabawi sai aka samu wasu daga cikin musulmai sun kirkiro bid'a ta ainihin yin bikin tunawa da ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulidi da aka sani wannan da ake din Rabiul Awwal wal ihtifali bi lailatul Isra'i wal Mi'raj da kuma bikin tunawa da ranar da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa wai a cikin watan Rajab ko wa hadhihi al ayat waɗannan bukukuwa al wataniyya al qaumiyya waɗannan da kuma waɗannan bukukuwa da ake yi na ƙasa na ainihin wato kishin ƙasa allati tazdadu yawman ba'da yawmin bainal muslimina wanda suke karuwa rana bayan rana da an ana yin kwaya ɗaya ko biyu sai ka je sun kusa sun kusa 70 yanzu kaman kaba'ira da ibnu abbas yake cewa hi aqrabu ila 70 minha ila 7 wa ghayriha da wasu bukukuwa innama hiya min al-aglali wal asari suna daga cikin tarnaki da ainihin wato mugun tabo allati btuliyat biha al-ummatu al-islamiyya waɗanda aka jarabci musulmai da su nas'alullahi al-afiya wama anzalallahu biha min sultanin mala yace kuma wallahi Allah bai saukar da hujja ba ko misqala zaratin game waɗannan bukukuwa da ake lidhalika najid anna al-muallif rahimahullahu atala fi fi mas'alati al-a'yadi al-bid'iyyah da ka zamu ga ibn taymiya ya tsawaita magana kwarai game da bukukuwa na bid'a dan abin da yayi magana a ciki anan ya kai awari a ce littafi ne mai zaman kanshi ya fi shafi 150 maganganu akan kawai bid'o'i na bukukuwa da ka'idojin da yadda ake gane su da yadda ya kamata a mu'amalance su da ainihin magana a hankalce da nasoshi yadda dai ka san ibn taymiya din nan da yadda ka san shi wallahi ya kai awari a ce wani bahasi ne mai zaman kanshi ba wani bangare ne a wani littafi ba saboda matsala ce mummuna ta shafi musulmai bal innahu ashara fi awwal kitab kai ya ma yi ishara a farkon littafin kama zakartu kamar yadda na ambata in ji malam nasirul aqal annaha hiya sababu ta'lif kitab cewa waɗannan bukukuwa na ƙarya na bid'a waɗanda aka koya da gun kafirai a dalilin su ne ma ibn taymiya asalatan yayi wannan littafin wa ghairiha zamu ji a muqaddima wa ghairiha ja'a tabi'an laha sauran abubuwan da ba bukukuwa ba magana akan sutura magana akan magana da harshen kafirai batu akan zama a ƙasar kafirai duk wannan sun zo ne a matsayin by product ƙari ne akan wancan amma asali abin da ya sa littafin kamar yadda zai ambata zaka ji a muqaddimar shi shine an bashi labari ne ko an tambaye shi ne game da musulmai waɗanda suke yin bukukuwa iri kaza kaza sai ya ainihin waɗannan rubuce rubucen akai sai ya ce faqad bayyana ibn tamiya ya bayyana cewa annallaha ta'ala lam yashra lam yashra lil muslimina illa idaini gabaki daya cewa Allah subhanahu wataala bai shar'anta wa musulmai idi ba sai kwaya biyu kadai huma idul adha shine sallar layya wa idul fitri da sallar da ake yi ta ranar 1 ga watan shawwal bayan azumi sallar karama ko wa anna rasul sallallahu alaihi wasallama naha an ittikhadil a'yadi kuma annabi ya hana riko da bukukuwa sawa'un daidai wa daida kanat a'yadan jadida shin sababbin bukukuwa ne au a ayadan kadima tuhya ko kuma tsofin bukukuwa ne na da waɗanda ake rayawa bayan sun shuɗe kama bayyana anna mas'alatul ayadi min al-masail ash-shar'iyya at-ta'abbudiyya kama yadda kuma ibn taymiya ya bayyana cewa ai shi biki idi to mas'ala ce ta shari'a kuma bauta ce ba ra'ayi bane ba mu'amala bace allati la yajuzu libtida'u fiha wanda bai halasta mutun ya kawo abin da ya ga dama bid'a shi da ya ga dama a ciki ba wala ziyada wala nuqsan yadda bai halasta ya rage ko ya ƙara a sallah asuba ko a zahar ba haka bai halasta ya rage ko ya ƙara wani biki wanda Allah bai ce ayi ba fala ya juzu da haka bai halasta ba ihdafu a ayadin ghayra ma shara'a Allah ta'ala kirkiro wasu bukukuwa banda waɗanda Allah ya shar'anta wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banda waɗanda manzon Allah alaihi salatu wa salam ya shar'anta kama bayyana anna kullu ijtima'i amin yuhdithuhu an-nas kullu ijtima'in amin cewa duk wani taro na gama gari wanda ainihin mutane suka ainihin kirkiro shi waya atadunahu kuma suka saba da shi suna yin shi duk lokaci idan yake wayo fi zamanin muayyan ana yin shi a wani lokaci sananne aw makanin muayyan ko wani wurin taro sananne aw huma ma'an ko kuma akwai wuri da lokaci da ake yin wannan bikin sananne wannan fa innahu idun ya zama idi kama anna kulla asarin min al-asari al-qadimati aw al-jadida kama yadda kuma duk wani wuri wani bugire daga cikin wuraren da ko sababbi yuhyihin nasu wanda mutane suke zuwa dan raya wannan wuri ko dan ziyara ko dan girmama wannan wuri wayar ta dunahu suna kaiwa su kawo a wannan waje fa innahu yakuna idan lahum shi ma ya zama idi gare su wadhalika ka aswaqil jahiliya kaman kasuwannin jahiliya wa asariha da ainihin burbushinsu wa ausaniha da gumakansu faqad kana lin-nasi qabla al-islam a'yadun zamaniyatin wa makaniyatin kaseera malan nasir al-aqal yace hakika mutanen jahiliya suna da wuraren bukukuwa da kuma lokutan bukukuwa na musamman sanannu wa kulluha dukkanin su harrama hal islam musulunci ya haramta su wa amataha ya kashe su wa shar'a lil muslimina idaini faqat ya shar'anta musulmi idi guda biyu kadai faqad dalatu sunna ala dhalika biwuduhin wa saraha sunna kuma ta bayyana haka karara ta fito ta faɗa haka kama dalla alaihi fi'lul muslimina fi sadrul islami kamar yadda ayyukan musulmai suka suka bayyana a farkon musulunci wa ijma'ihim da kuma ijma'in musulmai a farkon musulunci cewa ba sa yin wani biki kaf in banda wannan bikin guda biyu wa ma usira anhum minan nahyi an zalika da kuma abinda aka hakaito daga sahabbai da tabi'ai na hani game da haka wattahdhir minhu da tsoratarwa game da haka aksara min an yuhsa irin wannan maganganu sun fi karfin a tsaya a kididdige su wa qad zakara al muallifu al kathira minhu ibn al qayy ibn taymiya ya ambaci da dama daga cikin ire-iren waɗannan nasoshi wanda suke nuna hani da tsoratarwa da suka yi game da yin idina da bukukuwa waɗanda ba na musulmai ba malam yace fa idza arafna zalika to idan muka gane wannan wa arasna anna ma shara'a ma sha'a bainal muslimina min a'yadin wa ihtifalat muka san cewa kuma abin da ya yadi tsakanin musulmai na bukukuwa da tarurruka lam yakum yaf'aluhu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah bai kasance yana aikata ire-iren waɗannan ba bal naha anhu hasali ma shi manzon alaihi salatu wasalam ya hana waɗannan abubuwa ولم يكن الصحابة ولا التابعون khilal al-qurun al-fadila yaf'aluna zalika kuma sahabbai da tabi'ai ba su kasance suna aikata haka ba cikin wannan zamuna masu falala bal kanu yanhauna anhu sun kasance ne suna hani wa yuhadhiruna min al-wuqu'i fihi kuma suna tsoratawa daga fada zuwa ga haka fa hadha yakfi lil hukmi ala hadhihi al-ayat wannan kadai ya isa hukunci akan waɗannan bukukuwa wal ihtifalat da waɗannan abubuwa na ainihin wato biki da shargalle almuhdasa waɗanda suke kirkirarru sababbi bi annaha da sisa ya isa a gane cewa wani makirci ne min da sa'isil mubtidina daga cikin makirce makirce mutane masu kawo barna wa ghaflatin da kuma wauta wa jahalin da rashin ilimi jahilci min aktharil muslimina daga mafi yawan musulmai in ba jahilci ko wauta ba yaushe musulmi zai fito ya ce ayi maulidi yana tsammanin wai addinin musulunci ne ya ta kuranta abin yana kamba mashi yana kuma ganin wai duk wanda bai ba wai baya kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tsabar jahilci ne da wuta ya manta tushen addinin shine shi manzon da kuma waɗannan sabbai da suka biyo bayan shi kuma yana yana sanar cewa ba su yi ba shi ma zai ga maka cewa annabi da sabbai ba su yi ba in dai zindikancin shi ba ya kai ya kawo ba da wajen tawili zai ga maka cewa eh ba su yi ba amma muna yi saboda ganin dacewa ko kuma saboda babu inda aka ce ka ayi shine hujja annabi bai ce ka ayi ba ba hujja annabi bai ce ka ayi ba ko annabi bai yi ba ba hujja bane annabi ya hana shine hujja to mutumin da ya aure mata 80 ma a kasar na abin da yace kenan ina ne inda aka ce ka ayi babu shi ma na da hujja kenan irin hujja ku ku tsayar buci kaga garin ku kara barna kun bude kofa ta barna dan ku kara taku kuma tsayar buci bai da wannan magana ba ta dauran mata 80 da wani abu ya daga cikin da suka zauna suka ce a hana mutum ko a jama'ata nasarar islam amma kuma hujjarsa daya cewa ina ne annabi ya hana ba ka da shi ko ko wanda yake da shi duk tsaba karatun shi to da haka annabi bai yi ba ba hujja bane wannan hujja ce dahirbuciya ba hujja ba yi da musulunci ba ce babu babu wani malami na usul fiqh ya faɗa wannan matsayin hujja babu kaf daga cikin salaf ɗinsu da khalaf ɗinsu wanda zai ce daga cikin usul na kafa shari'a akwai annabi bai yi ba kamar yadda za a ce usul na kafa shari'a shine qur'ani sunna ijma'i qiyasi ka tafi ma istihsani istishabi urfi shar'u man qablana saddu zari'a kai ta fada har 18 ko babu inda zaka ji an ce babu inda zaka ji an ce annabi bai yi ba babu wannan a karatu tsari rubuci ne kawai shaytanin shakiru ya yarya mishi wannan magana ina fata mun gano wannan jama'a da aka yi da rudan mutane cewa wai ya kawo hujja ba hujja bace sam da kuma hujja za su kawo cewa wai wasu malamai sun yi to annabawa ka ce ku kawo hujja ba malamai ba babu shakka akwai malaman da suka yi in aka zo kan gaban Allah ya kai mu duk zamu kawo labarin jama'a yadda yake abin a ilmance da tarihin shi da kuma suwaye malaman da suka yi su bulkini ne suka yi maulidi ana zaune sarkin kasa zamanin su yana kaza ne yana maulidi su kuma suna zaune su ne malamai masu bin taro da addu'a shikenan ya zama addini sai ai bulkini malamin hadisi ne kwarai ko malamin hadisi ne mu ba shi muke bi ba mu annabi babu wani malamin hadisi da muke bi annabi kawai muke bi su malamin hadisin muna girmama sai saboda suna girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in yayi kuskure ba za a bi shi akan kuskure ba ba za a ce to tunda dai balkini yayi shikenan ai malami ne to alhamdulillah an samu hujja a ba a samu hujja ba har yanzu ina ba ta mun gano wannan jama'a saboda iyaka sunan shi kenan malami Allah bai aiko shi ba duk za mu insha Allah za mu kawo maganganun da kuma ka ji maganganu daga malaman fiqh fiqhun malikiya ma wanda suka yi hani game da maulidi malam kharshi mai sharhin littafin khalil cewa yayi ma inda wani mutum zai ba wasiya cewa in ya mutu a tibi kuɗi a cikin dukiyarsa a yi maulidi ya ce wannan wasiyar ba za a nafa ta ba ja'ira ce a cikin malikiya ya ce wannan ja'ira wasiya ce saboda ya yi wasiya ne da a ɗaibi kuɗi a yi bid'a Allah shirar da mu to da haka kaga wauta ce da jahilci ya samu musulmi ya ce sai an yi waɗannan bukukuwa a mahama barrara hannas waradauha ya ce yadda mutane suka kai ga ƙoƙarin kawo hujja da kuma yadda suka yadda da abin kowa ya goyi baya an ba da hutun gwamnati ana yin advert a dinga taiwa musulmai murna duk wani ɗan kasuwa da wani mai neman jama'a su sun shi ko ɗan siyasa ka je yana musulmai murna a rediyo ya kafa billboard ya buga a jarida yana taya musulman duniya maulidi ko da fa shi bayi saboda munafurci ba duk da wannan yadda mutane suka yarda shi yana nan a matsayin da babu kyau kamar yadda duk da yadda turawa suka yarda da luwaɗi muka ce ba kyau ko ko ko saboda sun yaya tashi sun ce a sa doka su yanzu ma turawa a cikin forms da ake cikawa ingila ana na ta debate cewa a cire column na ainihin wato miji ko mata kawai sai dai partner za a sa ba za a ce wannan mata aure bace ko wannan miji ne mai mata ba wannan yana da abokin hulɗar jinsi dan kada ya zama an gane shi ma kowane irin hulɗa yake da shi ya jiyo sawa'un hulɗa yake da ɗan adam namiji ɗan uwan shi ko da kare shi ya jiyo kun gane kuwa wajen marital status kar a saka abin da zai alamta wannan ga irin wato sexual orientation din shi wato ga irin tauje aljinsi me sunan shi da Hausa irin hulɗar da yake da jinsi shin da mata yake saduwa ko ko da maza ƴan uwan shi kar a ga alama wai dan ka a kyare shi a yana da yanci to duk da wannan da suka kai matuƙa wajen ruruta abin shi kenan ya zama gaskiya bai zama gaskiya ba to haka maulidin nan shi ma kar a ce wai dan an ga mutane in za a yi maulidi za a taru a Gombe ko Sokoto a cika gari duk wanda ko dujal ba haka za ta ru dujal in ya zo haka za ta ru shi ya zama gaskiya ba a gane gaskiya da yawan mutane sai goyi bayan ta sai da karfin hujjarta Allah ya shirar da mu Allah ya kai mu wajen zamu yi wannan karatun insha Allah ba wai dan kawai muna so mu tsogale su bane mu dan in karatu ya kawo kai dole sai an yi in muka yi kawai muka wuce shikenan ka ji magana ta malaman musulunci zamani bayan zamani game da maulidi game da yaya kamata a mu'amalanci wannan bid'a Allah ya shirye shi mu shine sai ya ce wal tamasula hal fatawa fatawa dai da suka kai ga neman fatawa da su goyi bayan abu wa ta'wilat da tawili fa bizalika falyafrahu ko allati la tasnadu ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda ainihin bata dogara zuwa ga littafin Allah ko sunna koda ku an dauko littafin Allah ne fa ayu idin duk wani biki a ihtifalin ko wani taro laysa lahu fi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallama aslun wanda bai da asali a littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yuhad fi asr sahaba kuma ba a san shi a zamanin sahabbai ba ko wal qurun fadila da kuma karnonin nan masu daraja fa inna ma qama alal batil yana tsaye ne akan barna wa yuqalu liman fa'alahu aw ahallahu duk wanda ya aikata ko ya halasa sai a ce mishi hatu burhanakum in kuntum sadiqina kawo hujja an kana da gaskiya wallan yajidu mala yace fau fau ba za su samu ba illa qaula man sabaquhum sai irin hujjan magabatan su inna wajadna aba ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun kawai mu mun ga iyayen mu ne akan wani tafarki kuma masu bin sawun su wallahi jama'a hadda wannan bikin da ake ne yayin dalibai na hadda babu kyau a musulunci zamu zo zamu magana akan shi zaka ji fatawa daga malaman sunna cewa babu wani inda aka ce an gama islamiyya ko an yi hadda a zo a tara yara su karatu da sunan biki ya zama al'ada duk ba musulunci bane wannan daga cikin bid'a mu kuma yin izala sai mun gyara zaka ji fatawan malaman nan da ake takama da su su bin baz salihul munajjid duk zamu kawo su ba daidai bane kaji ana neman taimako ana buga kati ana gayyatar yan siyasa da sarakuna da attajirai duk bid'a ne jama'a ba addinin musulunci bane domin sahabbai bamu taba jin da suka taron biki dan wai wani ya sauka Qur'ani ba hujjar suke kafawa da Sayyidina Umar yayi yayi wannan walima bata inganta ba ba ta inganta ba hujja bace sannan kuma haka sahabbai suka zama suna yi Sayyidina Umar shi kadai kanta Al-Qur'ani zamanin sahabbai akwai wanda suka da ce tun adabu na raye kaji manzo Allah ya ga ya cewa zuwa masu sayyidina Usman da su zai dan harisa da su abin nan sabla da musu a ce a musu bikin sauka sun yi hadda bayan shekara uku kuma sun kara da cewa su ma ce to su ma zuwa musu mutane sun mai da abin ya zama addini kowace islamiyya yanzu ana yi kuma yanzu wannan magana aka zata daki kirjin malaman hadda hadda wanda suke zaune a nan wajen ko ba haka ba amma gaskiya ne dama littafin nan haka yake yadda ka san wato aidin ne sai dai in ba sa shi akan ciwo ba ko mun dauriyar ka sai ka dan rinsa ido ko yayi haka iktida'u yake to gara mu fara gyara namu to mun ci moriyar karatun kenan ka ba aka kan na wasu duk wanda ya hadda rubuta mai ijaza shi aka samu daga salaf shine cewa wana wana ya hada alqur'ani muna ganin shi mutumin kirki wallahu hasibu na hasabuhu kaza kaza kaza wannan an samu daga salaf ijaza sai a bashi a ce duka Allah ma albarka je ka je ka fara karatu yanzu ka iya ta da baki ko sai ka je ka cigaba da koyon ilmomi amma a ce sai an yi biki an rantsar da su an sa musu alkyabba an yi waye duk wannan ɗabi'u ne na kafirai akai akai kokarin musuluntar da su Allah ya shirar da mu na'am na'am fare kuwa shine shine daidai da shi certificate da ake bayarwa na makaranta daidai yake da ijaza wanda salaf suke bayarwa وإن أقوى حجة يستند إليها المتشبهون بهذه الأعياد والاحتفالات المبتدعة ما في كرب حجة كو شبهة ود ودن ما سكو كرن روج الأمر بكوكونا النبدعة سكي كاوا قولهم بأن ذلك فقد سكي يتشوى ونن دنن سكي خاصة الاحتفال بالمولد مسمى مولدي cewa mimma ta'arafa alaihi almuslimuna ai an wayi gari yanzu musulmai sun saba da shi ya zama al'ada wa alimahu ko musulmai sun san da shi wa radiyahu kathirun min al-ulama min ulama al-muslimin al-mu'tabirina da dama daga cikin malaman musulunci waɗanda aka san da su irin su barkini din sun yarda da shi wajtama'at alaihi al-umma kuma kamar musulmai sun yi ijma'i sun za ga za a dinga cewa watan maulidi idan wani biki za a ce to sai maulidi da kwana kaza kamar ya zama abu sananne mashhuri kowa ya yarda ko to wai sai su ce ai wannan ya nuna cewa ya zama ijma'i kenan wala tajtami'u ala dalala wa hiya la tajtami'u ala dalala kuma al'umma ba su haduwa kan bata fa yuqalu lahum sai a ce hadhihi da'awa wahiya wannan kurari ne wanda yake mai matukar rauni li'annaha saboda shi wannan kurarin awwalan abu na farko la tastanidu ila dalilin shar'iyyi shi bikin baya da wani madogara na shari'a min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi sallama littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani madogara saniyan na biyu kuma lam ya ta'araf ala zalika jami'ul muslimina ba dukkanin musulmai ne suka hada kan haka ba walam yardahu jami'ul ulama kuma ba dukkan malamai ne suka yadda ba bal kai ba ma haka ba walal mu'tabiruna minhum ba dukkanin malamai ne waɗanda ake kula da su aka san abin da suke cewa gaskiya ne suka yadda da haka ba walam tajtami alaihi al-umma sam al-umma bata ijma'i akan wannan ba fa innahu mundu an istuhdifat هذه البدعات هذه المبتدعات إلى اليوم لا تزال طائفة من الأمة تنكرها وتبين للمسلمين الحق domin ba a gushe ba tun san da aka kirkiro waɗannan bidiyoyi har zuwa yau ba a gushe ba malamai suna ta inkari suna bayyana wa musulmai wajihi na gaskiya watan sahul lil ummati tana nasiha ga al'umma wa turshiduha ila tariqil mustaqim suna kokarin shaitar da al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya allazi sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hanyar da manzon Allah tsaya da amince tabbata a gare shi da mutan gidansa ya sunnanta wa salakahu sahabatu was salafus salih hanyar da sahabbai da magabata na kware suka bi wa ma da'awatu al-imami ahmad ibn hanbal thumma al-imami ahmad ibn taymiya thumma da'awatu al-imami muhammad ibn abdul wahhabi wa sa'ir al-a'immati ahli sunnati wal jama'a bi khafiyatin ala ahadi yace in kana so ka ga gaskiyar haka kalla ka gani da'awar Ahmad dan Hanbali Imam Ahlus Sunna wal Jamaa sannan daga baya kuma da'awar da al-Imam Ahmad ibn Taymiyyah yayi Sheikhul Islam daga baya kuma da'awar da Muhammad ibn Abdul Abdul Wahhab yayi Imam ibn Abdul Wahhab na kasar Makka yayi wasa'iri a'immati Ahlus Sunnah wal Jamaa da sauran shugabanni limamai na Ahlus Sunna wal Jamaa irin su dan hodiyo a nan kasar mu irin su malam abakar gumi da makamantansu irin nan baya baya su malam jafar mahmud adam su malam albani namu allah ya ji kansu irin su malam sama'il idris da waɗannan limamai na musulunci da aka sani a ko'ina za ka ga lam yaf'al zalika ko ha walam yaf'al zalika as-sahabatu wala tabi'una yadda waɗannan malamai zaka ga sun ta kwadaitarwa akan a guji wannan bid'a a kiyaye ta kuma zaka ga cewa sahabbai da tabi'ai ba su aikata ba walal a'immatu fil qurun al-fadila haka nan limamai a waɗannan karnoni masu falala ba su aikata ba kalaimatul arba'a kamar Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad duk cikin su babu wanda ya maulidi wasairul a'immatul huda al-muhtadina da kuma sauran limaman shari'a waɗanda ake bi irin su Imam Bukhari irin su Muslim irin su al-Imam ainihin wato Abu Dawuda ka gangaro kan zuwa su Imam al-Baihaqi ka gangaro har zuwa zamani irin nan su ainihin wato Diya'ul Din al-Maqdisi irin su Mufiquddin ibn Qudama har ka gangaro har yanzu da muke magana malamai da suke malamai ne da suka tsaya akan sunna suna kanta da gaskiya babu kwaya daya da aka ce ya ce ai maulidi ko kuma yana maulidi duk wanda zaka ja fada haka to ko dai wani zamamme ne ko mashirici ko dan da'awa ai hadin kai ko yaye ne ko kuma tsaba ragen batacce ne ko zindiki a kankanin waɗannan suke yawo wani mashirici wanda bai san mutuncin addinin shi ba ko da ahlus sunna ne ko kuma wani wanda yake an yaudare shi da sunan hadin kai ko wani wanda yake mai sakaci ko yana son ya burge wasu ko kuma dama a matsayin yanayi ne a matsayin bata ko kuma zindiki ne haka za su kewaya kan waɗannan barna amma malami na Allah baya maulidi jama'a malami na Allah sunna yake karantawa wa bin ragmi min anna asrina hadha min aswa'i usulil muslimina mala yace tare da cewa wannan zamanin da muke rayuwa na daga cikin mafiya munin zamunan da musulmai suka gani wa aksari han hirafan mafi kuma kasancewar zamuna wanda suka karkace daga turbar gaskiya illa annana najidu ta'ifa minhum la tazalu bihamdillahi tunkiru hadhihi mubtadi'at duk da waɗannan barnar da aka samu a wannan zamanin zamani mafi muni mafi karkata ba a gushe ba cikin godiyar Allah ana samun malamai da wasu ƙungiyoyi ko tawagan musulmai suna inkarin bid'o'i wa tasda'u bil haqq suna tsayawa su furta gaskiya su yi kurari da gaskiya jibe da izala ta taso a ƙasar nan ana cikin halin barna da jahiliya shekaru 35 zuwa 40 baya a wannan lokaci aka samu wasu ƴan shirrimatul qalilun suka miƙe suka ce sam ba zai abu mutane su gaba da halaka ba suka fara wazi to haka ake samu a ko'ina ga su ƴan kaɗan ga su mustad'afuna ga su wata kila ma an fi su ilimi ko an fi su kayan aiki amma sai Allah ya shirya kwakwalansu Allah ya ba su ƙarfin zuciya sai su miƙe sai su fara wa'azi su fara faɗan gaskiya su tinkari ƙarya kuma sai Allah ya ba su nasara haka yadda malam Ja'far Mahmud Adam ya sha wuya da mutanen Kano Kano kowa ya san yadda take amma aka Allah ya tsira da shi a cikin su yayi ta fadan gaskiya yana kare ta jiya da malam Albani ya sha irin wannan wahala jiya da ainihin malam Abubakar Gume ya sha irin wannan wahala ko ma zamanin dan fodiyo to haka al'amari yake sunna ce ta Allah duk da bacin zamani Allah ba zai gushe ba yana bullo da wasu mutane haske nan haske can wanda za su ci gaba da fadan gaskiya suna kare ta komai wahala komai kunci komai hadar da suke fuskanta ko barazana ga rayuwarsu da ainihin wato lafiyarsu ba sa fasawa wannan kuma falla ce ta Allah da yake ma ainihin al'umma wa tuhadhdhirul muslimina min wuqu'i fil bid'i suna tsoratar da musulmai daga fadawa ga bid'a fa inna akthara biladil muslimina ibtila'an bil bid'i wal khurafat wash shirkiyat khasatan al a'yad wal ihtifalati al bid'iyya wa bid'i sufiyya wal bid'i allati tuqamu hawla al qubur tujadu fiha ta'ifa tunkiru hadhihi al bid'a yace in ka kalla zaka ga cewa mafi yawan garuruwan musulmai waɗanda aka jarabce su da bid'o'i da khurafat labaran da da na yanzu da shirkiyat ayyuka na shirka khassa musamman shirka da khurafa da suke da alaka da bukukuwa da tarurruka na bid'a da sufanci dariƙa kenan da bid'o'in yin wasa da ainihin wato aqida ta hanyar zuwa kabari da roƙon na kaburbura mafi yawan waɗannan ƙasashen tujadu fiha ta'ifa tunkiru hadhihi bid'a za ga ana samun wasu sun tsaya suna inkarin waɗannan bid'o'i wa tuharibuha suna yaƙar su wa turshidul muslimina suna shirar da musulmai wa tunasihuhum bi adami alwuqufiha suna musulmai nasiha cewa kar su fada waɗannan ainihin bala'i kamar kasashen Syria kasashen Iraki har Iran da ake ganin ta gwamnatin Shi'a haka irin waɗannan kasashen namu haka Sudan haka kasashen irin su Mali da makamantansu duk inda musulmai suke inda akwai yaɗu waɗannan bidiyoyi za kuma akwai wasu da suka tsaya suna wa'azi ba sa saurarawa sai sun yi tunatarwa har ƙasashe irin na indiya irin ƙasashe irin na afghanistan ƙasashen turkiya duk waɗannan ƙasashen musulman haka zaka tara waɗannan abubuwa sun yaɗu kuma a gefe guda zaka tara kuma Allah ya tada wasu mutane kuma suna ta wa'azi sai ce bi sarahatin suna fitowa ƙarar su faɗa wa jur'atin da kuma taurin rai wa shaja'a da jarintaka ka jama'ati ansari sunnal muhammadiyya fi sudan kamar kungiyar jama'atu ansari sunnal muhammadiyya a ƙasar sudan wa fi misra da kuma ƙasar misra su hamidul fiqi kenan wa ghairiha min al afradi da kuma ɗaiɗaiwan mutane wal jam'iyyati da jam'iyyu irin kungiyoyi kamar izala din kenan a nan ƙasar mu fi kulli makanin a kowane wuri zaka samu irin haka wa bi hadha tabtulu da'awal ijtima'i ijtima'il umma da aka kaga da'awar cewa an yi ijma'i ta fadi kenan domin ga mutane a ko ina suna inkari wa hashaha an tajtami'a ala dalala Allah ya tsare wannan al'umma daga haduwa kan bata hadha bil idafati ila ma fassalahu al muallif min wujuhi wujuhin ukhra fi tahrim al ayadi al mubtadi'a wan nahyi anha yace wannan kuma bayan waɗannan bayanai ibnu taymiya ya ƙara yin bayani dalla-dalla dangane da fuskokin da za a bi wajen fahimtar haramcin waɗannan bukukuwa da hani game da su wa darariha alal muslimina da bayani akan wato barna da cutarwar da waɗannan bukukuwa suke da su akan musulmai min ha daga ciki cewa annal a'yada min jumlati shara'i wal manasiki kal qiblati was salati was siyami cewa bukukuwa dinnan suna daga cikin jumla tattara shari'o'in addinin musulunci wal manasik da ainihin ayyuka na bauta kaman alqibla shari'a ce haka sallah haka azumi walaysat mujarrad adat ba wai kawai al'ada bace wa huna anan ne yakunu amru tashabbuhi wat taqlid fiha lil kafirina ashadda wa akhtar wannan zai sa al'amarin kwaikwayon kafirai game da biki zai zama yana da tsanani da kuma ƙarin haɗari saboda addini ne kamar yadda sallah iya wanda aka ce kai ita zaka yi haka biki shi ma iya wanda shari'a ta ce kai shi zaka yi wa kadhalika tashri'u ayadin lam yashra'aha Allahu yakunu hukuman bighairi ma anzalallah dan ko zaka ga cewa wato shar'anta bukukuwa waɗanda Allah bai shar'anta ba ya zama wato yin hukunci ne da abin da Allah bai sauka ba wa qawlan 'ala Allah bighairi ilmin ya zama yin magana game da al'amarin Allah ba tare da kana da ilimi ba waftira'an alaihi ya zama kirkiran ƙarya da danganta ta ga Allah wabtida'an fi dini ya zama bid'a ne a cikin addinin Allah annal a'yada wal ihtifadatul bid'iyya min shara'il kuffar cewa su bukukuwa da ainihin wato biki wanda yake na bid'a na daga cikin shari'a kafirai wa min sha'air addiyanihim na daga cikin wato abin da yake tuta ne da tambari na addinin kafirai albatila wanda yake ainihin barna almuharrafa wanda yake an karkatar da addinin daga yadda yake fala yajuzu lil muslimina an yata an yatashabbahu bima huwa min khasa'is al kuffari wa shara'ihim biyalasa ga musulmai su kama da abin da yake shari'a kafirai bane wanda yake ka'idojin kafirai ne da tsarin su ba albatila wanda yake na barna anna ayad al kuffari wa ma yaf'alunahu fiha ma'asiya cewa bukukuwan kafirai da abin da kafirai suke a cikin bukukuwan sabo ne zunubi ne li'annahu domin shi abin imma mubtadi'un fi dinihim aslan ko dai ya zama sun kirkiro shi ne sun kara a cikin addinin su wa imma mansukhun bil islam ko kuma musulunci ya zo ya share shi fa huwa bi manzati salatil muslimi li baitil maqdis dai yake da a ce musulmi ya kalli baitul maqdis yayi sallah kaga da ya halasta amma an share da haka mutun yayin yanzu ya zama yayi abin da shari'a ta riga ta kawar da shi إذا فعل المسلمون القليل من الأعياد مسلمون القليل من الأعياد المبتدئة idan musulmai suka aikata kankani daga cikin ainihin waɗannan bid'o'i na idi fasatuaddi fasayuaddi dhalika ila fi'l kathir wannan zai ja su zuwa ga aikata babban li'anna hadha amrun la dabita lahu illa shar da wannan al'amari ne wanda ba shi da ka'ida da ta katange shi sai shari'a wa min thumma takfuru al-a'yad daga nan ne bukukuwan suke karuwa wa tushghilul muslimina an ibadatihim shagaltar da musulmai daga ibadarsu wa an umuri ma'ashihim wa masalihim da kuma al'amuran da suka shafi maslahar rayuwarsu da addininsu wa hadha ma hadasa fi'lan al'ana wannan shine abin da yake faruwa yanzu a aikace fa kullu baladin min biladil muslimina al-yawm duk wata ƙasa ta musulmai a yanzu lahu a ayadun yana da bukukuwa wa ihtifalatun da ainihin tarurruka fa'idun za ga ga wani biki limiladin rasul sallallahu alaihi wasallama na maulidin manzon Allah alaihi salatu wasalam wa akharu da wani bikin daban limiladin ra'is na ranar ainihin bikin tunawa da ran da aka haifi sarkin garin shi ma sai an mishi wa salisu lil watani da kuma ranar bikin tunawa da ƙasa ranar yanci ko ran da aka kafa ƙasa ko ran da aka ba su yanci wa rabiul lil istiqlal da ranar da aka ainihin samu yanci daga turawa wa khamisu da ranar ta biyar lil ikila ran da ainihin aka ci nasara a wani yaki wa sadisu da rana ta shida za a yi biki lil mar'a ranar mace na US ko na UN ko da za a ce ranar mata da yara wa sabi'ul lil tifli da ranar tunawa da yara ko ranar yancin yara har da ranar wai wanke hannu wa saminu da na takwas lil ummi ranar uwa wa tasi'un da kuma na tara lil rabi'i ranar damuna haka wa as wa ashiru lin nasri ranar cin nasara ilah har zuwa ƙarshe hadis bila haraj ga sunan ranar kaza ranar kaza ranar demokradiyya ranar yara ranar mata ranar yaƙi da cutar s ranar yaƙi da cutar kansa ranar yaƙi da fatara ranar yaƙi da terrorism ga sunan iri-iri daban-daban jama'a waɗannan duka barna ne bil munasaba jama'a kafin kaset ya ƙare bari in sa wannan magana ta shiga cikin kaset mala albani yanzu ya shekara da rasuwar shi Allah ya ji shi da kisan gilla da aka mishi sai mutane wasu da dama suka ɗauki wannan rana wani ranar yin wani abu wani ya posting a facebook ni mutane masu ga dinga bugo min waya wai suna min ta'aziyya wai o yau rana shekara guda da kashe mala albani to ya muka ji da karin hakuri duk wannan ya daga cikin irin wannan barna zamewa ce jama'a babu wani abu da ake daren da aka kashe wani ko aka haife shi ta zagayo san babu babu wani abu duk da muka tana shi kuma mai addu'a kuma Allah ya taimake mu mana yi amma cewa yau rana ta zagayo bari a dauke shi wani biki har da posting a facebook da instagram da twitter da wane ne da whatsapp duk wannan jama'a irin wannan al'ada ce ba mu sani ba ta shige mu da haka jama'a mu kiyaye kar mu zame wannan ba shine manhajin da malal albani daura mu akai ba da haka babu ruwanka da wani tunawa da ran da aka shi malal albani babu ruwanka da shi ba addinin musulunci bane mu kuma mun ce addinin musulunci muke so mu bi duk sanda ka tuna malal albani yi mai addu'a Allah ya ji shi Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya karba ayyukan shi wannan shine alherin da zaka yi amma wai ka dinga nan kana nan kana lissafawa ta udduha addan ranar ta zagayo har sai kai wani abu irin wannan gaskiya ya shiga cikin irin wannan bugirin jama'a ba irin addinin mu bane wannan Allah ya da mu na san galin mutanen da suka yi kauna ta kai su to wannan kaunar tana da dabit dan addini ne ita ma kamar yadda muka yi magana a baya cewa ai masu cewa suna bikin maulidi duka kururuwar su kauna ne na'am kauna na'am kauna suke yi ko to amma kauna tana da dabit tana da ka'ida ta addini domin ita ma wasu daga cikin ɗabi'u ne da musulunci ya ba da ka'ida ya za a yi su kamar da musulunci bai kyale ma akan cin abinci sutura har tsuguno na fitsari ko kashi musulunci bai kyale mu yadda muke so ba ko to haka kauna ma da kiyayya musulunci bai kyale mu sai da muke so ba musulunci ya bada dawabit na ka'idoji ne da ake yin kauna da kuma in ta kama za a yi kiyayya da kafiri ko wani makamancin haka ga yadda ake yin ta da haka jama'a ba daidai bane wannan ba tsarin manhaji ne da shi kanshi mala albani din ya karanta ba Allah ya ji kanshi da gafara to sai ce ila ma la yuhsa min al ayad allati awwaluha qatarun da kuma dai abinda ba za ka iya kididdigewa ba na bukukuwan da suna farawa ne da kamar digon ruwa wa akhiruha tufanu amma kashin su zama tufana duba ka gada maulidi da ya yake zama shekara 20 ma nan kusa baya da fa kawai wani kaman taro ne lacca za a zo a tare kawai a kunna fitilu a je a dafo zobo da dankali ana ci ana tarihi manzo Allah mutane suna kuka suna girgida kai yanzu ga duwa ga yadda ya zama kalankuwa eh kowa rana zai yanzu har da rakiya wata wasu tun kafin a shiga watan suke wasu sai wata ya kare wasu yanzu a cikin rabi'un akhir nan za su dinga yi sannan kuma kowa abin da ya ga dama kawai yake ha a gaici kristoci a sa kayan yan kwallo kayan yan daudu a yi rawa kayan yan fulani duk abu iri iri gashi nan kaga ya zama a aikace min qatratin ila tufan Allah shirin da mu sai ya ce bal laqad wasalat qa'imatul a'yad al-mubtadi'a fi ba'd bilad al-muslimina ila akthar min dhalika yace wato list na bukukuwan da ake a wasu ƙasashe na musulmai to tafi ƙarfin haka wa fi zalika munahabatul lidinillahi wannan ya zama jayayya ne da addinin Allah kamar yanzu mu anan zaka ga akwai watan da musamman ma'aikata bai fusi aikin rabin kwanakin aikin watan ba saboda kusan kowane mako akwai akwai hutu a watan irin tsakankanin watan Afrilu zuwa March I mean April May da June waɗannan watannin zaka ga hutu yayi yawa yau hutun kaza bayan kwana uku hutun kaza bayan kwana shida hutun kaza duk wannan israfi ne da barna da lalata tsaka ana ana ana barnatar da energy da kuɗi ana barnatar da dukiya ba abin da ya kamata ba sannan ana bata tunani sannan ana yin bid'a ana yin maguzanci duka wannan baya cikin tsarin ainihin addinin musulunci baya daga cikin abubuwan da magabata suka karanta to kuma yadda muka faɗa jama'a tun farko cewa wannan karatu na Iqtira'us Siratal Mustaqim to fa littafi ne wanda yake dama kowa sai ya gyara mai zama sai ya gyara wa kowa zama na wannan abubuwan ba ga da daman mu muna aukawa cikin su ba ma sani saboda abu ne da ka taso kaga ana yi wataƙila an saba da shi ɗin kamar da mala ya faɗa sabon da har an manta cewa babu kyau ko kuma ba a san cewa babu kyau ba shi taron da duk aka faɗa sai ka ji abin wani iri amma cin ribar karatu da zuwa makaranta shine da zaran an maka gyara sai ka gyara shine ka ci riban karatun kar ka dinga zuwa kana tunanin za a gyara wani ne can nesa kai abin ka ci gaba da abin da kake idan kai wa hakan ka haka ka zalunci tunaninka lalle lalle mu mu fara gyara namu jama'a kafin mu kai mana wasu Allah ubangiji ya shirye da mu saboda lokaci ya kure zamu saurara anan insha Allah wanda muka faɗa dai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru muna addu'a ta musamman Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mana canji na albarka da alkhairi harkar rayuwa da addini da siyasa da tattali da zamantakewa da tsaro a wannan ƙasa tamu ta Najeriya Allah ya sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga Malam Albani Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahma Allah ya sa ya mutu shahidi shi da Abdullahi da Ummu Abdul Barri muna fata abin da ya bari a baya na tarbiyya da karantawa da sadaqatul jariya Allah ya yaukaka mushi bayan shi kuma Allah ya daukaka wannan addini namu da muke na salafiyanci na musulunci na gaskiya Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum